ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد فيا عباد الله فحديثي إليكم اليوم اتبعوا ولا تبتدئوا فاتقوا الله أيها المؤمنون واستمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى والزموا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجز وإياكم ومودسات الأمور فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أيها المسلمون لقد أكمل الله هذا الدين ورديه وأتم به نعمته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يتركا في سبيل الهداية قولا لقائل ولم يدعا مجالا لمتشرع القائد عليها بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى زافر بكري الدنيا بخير الدنيا والآخرة يقول جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا أيها المسلمون وقال أيضا في محكم تنزيله وأن هذا سرادي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وساكم به لعلكم تتقون وروى الطبراني بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه عباد الله كل عبادات المتعبدين يجب أن تكون مهكمة بحكم الشرع في أمره ونهيه جارية على نهجه موافقة طريقته وما سوى ذلك فمردود على صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد حديث رواه البخاري ومسلم أيها المسلمون أيها المؤمنون بالله ورسله لقد رسم الشر للعبادات والتكاليف طرقا خاصة على وجوه خاصة زمانا ومكانا وإدلاكا وتقييدا ووعدا ووعيدا وأكبر عنا الخير فيها أن الخير فيها والشر في تجاوزها وتعديها والله يعلم وأنتم لا تعلمون واعلموا عباد الله والرسل برحمة الله إلى خلقه مرسلون ومن رام غير ذلك وزعم أن ثمة تركا أخرى وعبد الله بمستحسنات العقول فقد قدها في كمال هذا الدين وخالف ما جاء به المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وكأنه يستدرك على الشريعة نقائص يقول ابن ماجشون رحمه الله سمعت مالكا رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتم وأتممت عليكم دينكم وعلي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يكالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فاتقوا الله يرحمكم الله فاتقوا الله يرحمكم الله وخذوا بالنهج الأول وعليكم بالاتباع وابتئدوا عن الابتداء أقول لكم ما تسمعون إن ثوابا فمن الله وإن قدعا فمني والشيطان واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم الحمد لله العزيز الغفار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعلم غيب السماوات والأرض لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نسها الأمة بهده ونار ومها عنها لوسة الجاهلية والشنار فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما أدبر الليل وأقبل النهار وسلم تسليما كثيرا فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم يقول هزيفة بن اليماني رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع لآخر مقالا godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda shine mabuwayi mai gafarta laifuka wanda shi yake shigar da dare a cikin wuni yake shigar da wuni a cikin dare Allah subhanahu wataala ya san dukkan abin da ya faku a cikin sammai da abin da yake fakuwa a cikin kasai ido baya iya riskarsa shi yake riskar gani Allah ta'ala mai taushin jinkai ne kuma masani mai baya labari kan abin da ya wuce da abin da zai zo na shaida na tabbata ba wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta zama daidai sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da an hada shi da kowa a wajen bauta ba na shaida na tabbata lalle annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne yayi nasiha ga al'umma ya dora su kan hanya wacce take ta haske hanya ta gaskiya hanyar da za ta shafe musu dattin jahiliya da duk waɗansu munanan abubuwan da za su kai su zuwa ga halaka tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama ya ku bayan Allah maganar mu a yau ko hudubar yau za ta yi magana ne akan cewa a matsayinka da musulmi dukkan abin da za ka aikata ka bi kar ka ƙirƙiri naka ku ji tsoron Allah ya kuma mu dai ku yi riko cikin addinin musulunci da igiya wacce take mai ƙarfi ku lizarci sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku yi riko da ita da haƙwaran ku waɗanda suke turami ku nisanci abubuwa da aka kirkira aka sako cikin addini lalle duk wani fararren al'amari a cikin addini bid'a ne dukkan kuma bid'a bata ne dukkan bata ƙarshe za ta kai mutum gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu ya ku musulmi hakika tabbas Allah subhanahu wata'ala ya cika mana wannan addini ya yarda shine addini da zamu yi kuma ya cika mana duk wata ni'ima da muke bukatarta littafin Allah alqur'ani sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ma'ana ƙur'ani da hadisi ba su bar wata hanya ta shirya ba ga wani mai magana da zai magana a kai duk wata shirya tana cikin alƙur'ani tana cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don haka ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu ingantattu ba su bar wata dama ba ga wani da zai iya shar'anta wani abu na shari'a ya ce wannan shi ma addini ne a yi duk wanda ya riko da ƙur'ani ya riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannayensa yayi riko da igiya mai ƙarfi wacce ba ta tsinkewa wannan kuma shine zai rabauta da alkhairin duniya da kuma alkhairin kiyama Allah subhanahu ta'ala yana cewa a yau a ranar hajin bankwana Allah ta'ala yana cewa na cika muku addini na na cika muku ni'imata na yadda addinin musulunci ya zanto shine addini na cika muku addinin ku na yadda addinin musulunci ya zanto shine addini karɓaɓɓe a wajena in ji Allah subhanahu wa ta'ala, a wajen Allah subhanahu wa ta'ala babu ni'ima da bawa zai samu a duniya da lahira sama da ya zanto ya riƙe addinin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi yana bin shi sau da ƙafa mai ƙur'ani ya ce, mai hadisi ya ce, don ya aikata shi. Allah maɗaukakin sarki ya sake faɗa a cikin wani sura yana cewa, lalle wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya ku bi ta kada ku bi ƙananan tafarku ƙananan hanyayyaki za su raba ku daga hanyar Allah ne wannan fa shine abinda ake muku wasiya da shi ko kwa bi dokokin Allah subhanahu wataala dan ku tsira din hanyar Allah hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ke kai mutun gaci Imam Tabarani ya ruwaito hadisi da dangane wanda yake ingantacce daga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu da zai kusatar da ku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na aiki ko magana face na muku umari da shi babu shakka manzon Allah sallallahu ba abin da ya rage sai da ya faɗa duk abin da zai kai bawa kusa ga Allah sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa don haka manzon Allah yake cewa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bihi ba wani abu da na bari wanda zai kai ku kusa da Allah Allah ya dada ku ya baku aljanna sai da na muku umarni ku aikata shi wa ma taraktu shay'an yub'idukum anillah ban bar wani abin da na san zai nisanta ku daga Allah ba ku fada cikin halaka ku shiga wuta a ƙarshe illa wa qad nahaytukum anhu fati sai na hana ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada mana hanya ta gaskiya sai dai wanda ya kibi sai zai fada a cikin wahala Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ku bayin Allah dukkan ibadan mai ibada ya wajaba ta zanto an kyautata ta an tsara ta da hukunci na shari'a na Qur'ani da hadisi wajen aiko a hana ya zanto kuma wannan ibada tana tafiya ne akan tsari wanda ya dace da hanyar alkur'ani da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan ibadar da ba wannan ba idan an yi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba saboda fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki dan neman lada wanda babu umarninmu a ciki an mayar masa a wani ruwayan kuma yace duk wanda ya kirkira ya farar da wani cikin wani abu cikin al'amarin mu na addinin musulunci ya kawo wani abu yace shi ma addini ne mai kyau ne wanda bai ciki bi ma'ana bai cikin Qur'ani bai tabbata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba an mayar masa Allah ba zai karba ba ya ku musulmi ya ku mumunai wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da sauran manzanni, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana shari'a ta bauta da duk abin da aka ɗora mana akwai hanyoyi da ƙur'ani ya ɗora mai da sunna keɓantacciyar hanya ta fuskoki keɓantattu a zamani keɓantacce da kuma gurin da ya kamata a yi da wayanda aka sarki aka fada da wayanda kuma aka yi musu ƙaidi ga iya inda za a tsaya. Allah maɗaukakin sarki shari'ar musulunci ta tsara mana abin da idan aka yi za a samu zunubi za a kai mutum gidan wuta ta tsara mana abin da idan aka yi za a samu lada za a samu shiga gidan aljanna kuma shari'a ta gaya mana cewa alkhairi na daga cikin alkhairi yana cikin qur'ani da sunna sharri kuma yana cikin tsallake qur'ani da sunna a kama wai layi a ce za a yi Allah subhanahu wata'ala shi ya sani ku ba ku sani ba saboda haka ku tsaya ku bi tsarin Allah dan ku samu tsira ya ku bayin Allah, ku sani, manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya aiko su ne da rahamarsa zuwa ga halittinsa ga baki ɗaya. Duk wanda ya nemi rahamar Allah a wajen abin da manzanni suka zo da shi, yarya cewa akwai waɗansu hanyoyi na daban wanda su ma za a iya samun wani abu, saɓanin waɗanda manzanni suka zo da shi ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da abin da hankulan mutane yake gani abin mai kyau ne, hakika kamar yana suka ne wajen cika addinin musulunci ya saba wa abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake zababbe amintacce a wajen Allah subhanahu wataala mafificiyar tsira mafi tsarkin sallama ya tabbata a gare shi kamar yana so ya riskar da wani tawaya ne a cikin shari'a akwai wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari wanda bai cika ba wanda kuma a hajin bankwana annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa, Na isar muku suka ce ka isar ya ce ya Allah subhanahu wa ta'ala ka shida, na isar suka ce ka isar babu shakka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya isar da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya isar da shi, wanda da zai rage wani abu bai isar ba to Allah madaukakin sarki ce da ya shiga cikin wanda suke azzalumai sai dai manzon Allah bai rage ba babu abin da manzon Allah sallallahu ya bari sai da ya magana akan shi don haka Huzaifa dan Yamani Allah ya kara masa yadda yake cewa tsuntsu da yake wucewa a sama idan akwai alkhairi cikin wucewarsa sai manzon Allah ya gaya mana akwai alkhairi da kuka tsuntsun nan ya wuce idan sharri a akwai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sharri cikin wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son kowa ya shiga cikin halaka baya son kowa ya shiga cikin wuta yana son kowa ya zanto cikin mai biyayya ga Allah ne mai biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya samu shiga aljanna Allah ya ce masa ya kai manzon Allah ka isar da duk abin da aka maka umarni ka isar idan baka isar ba ka rage wani abu to fa kai abin da ba shi Allah ya ce kai ba Allah ta'ala ya tsare mu don haka ibn majishun ɗaya ne daga cikin almadiran imamu malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa naji imamu malik Allah madaukakin sarki ya masa rahama yana cewa duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addini yana ganin wannan abin mai kyau ne hakika yariya cewa yana kamar yana fadin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci manzanci bai cika ba duk wanda zai kawo wani abu ce yanzu shi ma addini ne ayi sabanin wanda manzon Allah ya zo da shi wanda ko manzon Allah san bai zo da shi ba to babu shakka wannan kamar yana riya cewa manzon Allah sallama ya rage wani abu Allah kuma ya ce masa ballik ma unzila ilayka min rabbik aillan tafa'al fa ma ballagta risalata wallahu ya asmuka minan nas saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yana cewa yau na cika muku addinin duk abin da ba addini ba a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam a yau ba zai zama addini ba don haka ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah ku sani mafi kyawun zance shine littafin Allah alqur'ani mafi fitiyar shari'a ita ce shari'ar da aka koya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam mafi sharrin al'amari da za a aikata ko a faɗa shine wanda aka fare shi a cikin addini abdullahi dan mas'udu ɗaya ne cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kawai ku al'umman manzon Allah bi ne naku kar ku kirkiri sabo an isar muku an gama tukunna kuka zo kuka tarar huzaifa dan yamani yana cewa dukkan wata ibada wacce sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su yi wannan ibadan ba dan uwa musulmi karka yadda kai wannan ibada saboda na farkon nan ba su bar wata ƙofa ba, ba su bar wani abu na magana ga wanda suka zo ƙarshe ba. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, ya ji tsoro, ya yi sauna wanda yake saɓawa umarnin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, kada fitina ta same shi ko kuma azaba mai raɗi ta same shi, don haka ji tsoron Allah ya ku bayan Allah. Allah maɗaukakin sarki ya muku rahama, Allah maɗaukakin sarki ya muku rahama, lalle ku riki tsarin na farko ma'ana tsarin manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ai da tabi'u tabi'ina ku kiyayi kirkira da biyayya kan abin da yake ba shine abin da sahabbai da tabi'ai suka yi ba ku nisanci kirkira a cikin addini Allah madaukakin sarki yana mana gaskiya ba mu ikon binta yana mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kashe mu akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya raya mu akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kashe mu akai ya Allah ta'ala ka dora mu kan hanyar sahabbai Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadallah sallu wa sallimu ala azkal bashariyya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaihi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya muna roƙonka da sunayenka kyawawa Allah ta'ala ka ƙara musu lafiya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa ya Allah ba za mu iya ba kuma gwamnati ba za ta iya ba ya Allah ana kashe ƴan uwa ƴan uwanmu musulmi a Najeriya ana kama su kamar dabbobi sun mafi mutane daraja a cikin al'umma Allah ta'ala masu wannan aiki kasa inda suke, ya Allah da masu goyon bayansu a ciki da wajen Najeriya, ya Allah subhanahu wa ta'ala ka dafusar da su Allah ka yi mana maganinsu. Abinda gwamnati take na daidai, Allah ta'ala ka tabbatar da ita a kai, wanda ba ta yi na daidai Allah ka wuna musu daidai, su iya don su tsaya su yi abin da ya dace, a ji cewa an gamsu da abin da ake yi. Allah ta'ala ka karfafe mu, karfafe al'ummar mu, ka ba mu zama lafiya, ka ba mu kwanciyar hankali. Ya Allah muna fama da kamfan ruwa, wanda muna cikin tsoro da firgici Allah rahamarka ce kana ba da ita inda ka kake so ya Allah kamar yadda ya tabbata babu shekara tafi shekara ruwa kawai kana gwada mutane ne don su tuba su koma zuwa gare ka ya Allah mun tuba mun koma zuwa gare ka ya Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka ya Allah ka ba mu ruwan sama masu albarka ya Allah ka taimake mu damunan mu ta miƙe har zuwa ƙarshe muna jin daɗi muna murna Allah ta'ala ka sanya muna albarka a cikin kasuwancin mu ya Allah ka sanya albarka a cikin masu noma Allah ka sanya albarka a cikin makiyaya Allah ta'ala ka ba zama lafiya da kwanciyar hankali Allah ka sanya albarka cikin albashin masu albashi ya Allah duk wanda a cikin damuwa Allah ka yaye masa ya Allah duk mai bukata ta alkhairi Allah ka biya masa ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfira Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa mawlaha Allahumma aminna fi awdanina wa hayyi lana min amrina rashada wa asliha immatana wa lati amrina waj'al wilayatana fi man kafaka wattaqaka wattabaraka ya rabbal alamin Allahumma ij'al wilayatina fi Nigeria في من كافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من كافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اعنا على السنه اللهم اعنا على السنه وابتنا عليها يا رب العالمين عباد الله صلوا وسلموا على ازكى البشريه وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ان الله كان عليكم رقيبا